العظيم ولا عليه حق قدره مقداره لازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقراج فريد الدهري على الإطلاق هاتم الأحتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملازي إلا الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد ورد الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من علم حلقت الدنيا إلى انتهاء يا همة شيخ إجري لنا بهذا المهدري والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم لديف أسألك اللطفة فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه yau muna zama na arba'in da shida insha Allahu kuma a yau juma'a za mu tsayar da karatunmu insha Allahu ranar monday kuma za mu fara karatun ashfa in Allah yarda albarkan sai na rasulullahi Allah ya fahimta da mu manzo Allah Allah ya dace da mu cikin abubuwan da muke kai wa min huna daga maganar da na farko manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taraktu shay'an yuqarribukum ila ta'ala illa wa qad amartukum bihi manzala ya gama aikin sa ba Allah madaukakin sarki abinda manzala ya fada ba wani abinda Allah yake nufin ku ku samu kusanci da shi to manzala ya gaya mana babu wani abu wala sha'an yubidukum anillahi babu wani abun da za ku nisanta tsakaninku da ubangiji illa qanna hakum anhu sai manzala ya hana kaga an gama aiki kenan amartukum wa nahakum na fada kaga ashe tunda haka ne manzala sallallahu alaihi wasallam abin da yake fada komi ya isar yawa komi ya isar ba wani abin da manzo Allah ya jinkirta shi ya isar da shi to akan wannan maganar shine sayyidina Malik bin Anas yake faɗan duk abin da ka gani saboda manzo Allah shine ma'asumi duk wani abin da ka ji na ce ko kuma babu wanda baya kuskure sai manzala saboda huwa sahibul ismati shine ma'asumi amma duk wanda ka gani yana kuskure amma annabi Muhammadu baya kuskure ko ko lahazatan bayi duk wani abin da kaga manzala ya faɗa to, to kamar misali mutum ya ce a ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisinsa yana cewa a ɓangare guda biyu amma kuma abu iri ɗaya ne idan la tanzur ila man hudunakum kar ku kalli wanda suke ƙasa da ku wanzur ila man huwa fawqakum ku dinga kallon na sama ku kalli na saman ku eh sai kuma wani hadisin yace la tanzur ila man huwa fawqakum kar ku kalli wanda suke saman ku wanzur ila man huwa dunakum ku kalli na ƙasan ku kaga sai a ce an warware hadisin babu ɗaya daga ciki wanda aka warware la tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku kalli wanda suke sama da ku fi sha'anin duniya a cikin lamarin duniya wanzuru ila man huwa dunakum ku dubi wanda suke ƙasa da ku dan za ku gode wa Allah amma in ba in baka kalli wanda yake yake ƙasa da kai ba ai ba za ka gode wa Allah ba kullun da ka dinga tawaye ne tsakaninka da Allah kana ganin ba maka ba kawai an ba su wane an ba wasu wane kai ba a baka ba to kalli na ƙasanka idan kana gadaran baka ci bane baka sha bane wani a kwance yake asibiti kuma bai da gatan eh bai da gatan kuma yana bukatan abin da kake da bukata amma kuma bai da lafiya to kaga ashe kenan in ka kalli wanda yake ƙasanka da zaka dinga godiya wa Allah kenan anan in ka kalli wanda ke samanka shi kuma ba za gode wa Allah ba saboda ga lafiya ga kuɗi ga mulki ga ga ga komi ya taɓa yana yiwa to in aka yi haka to ba za gode wa Allah ba za ku yi faɗa da Allah to Allah ya kiyaye wa min huna baka maliku imamu daral hijrati daga yanayin maganganu da ake yi imamu darul hijira ce yi kuka wanda almutaqaddimu zikrahu wanda muka yi magana a baya cikin tsakaninsa da ubangiji da masailun da ya amsa eh domin ahmad ibn hanbali yana cewa wace mas'ala ne yace wani abu ne za a yi magana bayan ga maganan Allah da manzo Allah shine shine tafiya to maliku ya amsa masailu daban-daban iya abin da Allah ya fahimtar da shi to wannan ne ya zo yana kuka ya ce ya yi magana da yawa shi ne maganan kuka ya yi magana da yawa me yasa bai tsaya akan wannan ba kawai kuma alhalin ba za a gane maganan da ya yi ba ba za a gane maganan manzo Allah ba sai ya yi fasarin baki to akan fasarin bakin da ya dinga ina ganin ga abin da annabi yake nufi akan kaza ina ganin ga abin da annabi yake nufi akan kaza to wannan shine maliku sai yayi kuka akan yayi magana da yawa amma tare da shi hakan ma'azuni ne izini ne saboda nurun da ya qazifu Allah fi qalbi man sha min ibadi shi fahimta wani haske ne wanda Allah ke jefa wa mutum a cikin zuciyarsa. To duk da haka ya zargi kansa da hakan. Na'am, ma'anahu lan yabni illa ala usulu sahihati tare da bai yi wani gini ba sai akan abin da yake ingantacce ne ma'ana ya cancanta to ina mai magaran banza kuma eh to wannan akan sa ne walakinahu hafa ala adati auliya illahi ta'ala al'arifi na biyu ya ji tsoro ne al'adatu auliya allahi akan al'adan waliyan Allah al'arifi na biyu wanda suka san Allah kullum suna tsoron Allah ne kullum suna tsoron Allah ne annahum la ya'manuna makrahu saboda wala ya'manu makrullahi illa alqawmil khasiruna radiyallahu ta'ala anhu kala sharani radiyallahu ta'ala anhu imam sharani yana fada Allah ya masa rahma fala tafriqatan indana babu wani bambanci a wajen bainal aimatul muslimina tsakanin shugabannin musulmai kama la tafriqatin indana kamar yadda babu wani bambanci a tsakanin bainal anbiya wal mursalin tsakanin annabawa da mursalai alaihi salatu wassalam mal imani matukan kana da imani to abin da ake nema kenan imani faman farraqa bainal aimat duk wanda ya raba tsakanin shugabanni faqad khana Allah wa rasulahu ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah wa fataha baban min zulmi hazil umma ya bude kofa na zalunci wa wannan al'umma eh bude kofan zalunci ne wa al'umma annabi Muhammadu to cuta ne Allah ya kiyaye mu Allah ya karkasa mu daga ciki wa qazakara ulama malamai sun ambata fi kutubul aqaidi a cikin littafi na ƙa'idodi na tauhidi annahu yajibu ala kulli insanin ya wajaba ga dukkan mutum an ya taƙida ya ƙudurce anna sa'irar la'imatul muslimina sauran musulmai baki ɗaya ala hudan min rabbihim dukkan su shiryayyu haka ya kamata shine maganan da manzala ba a kafirta mutum saboda zunubi walam annal insana la ya kafiru bil ma'asiyati ka san mutum baya kafirta saboda zunubi zunubi komin girmanta in ba shirka bane to baya kafirta da zunubi amma yana kafirta daukan zunubin ba komai bane kaji iya ba komai normal komi normal komi normal to mutum zai halaka da wannan ne ai in dai ka san zunubin ne ka san kayi abin da bai dace ba misali shan giya duk mutumin da ya sha giya misali musulmi ne ya san ba a halatta masa ya sha ba to shi kenan da wanda ya sha ta a kwalba yana tafiya a hanya da wanda ya zuba ta a gora waye fi imani mai gora saboda yana tsoron kar a gane iya wannan kawai ya nuna ashe yana tsoron Allah kaman karuwa da take zaman kanta da kuma wanda suke faskancin amma a boye wani ne fi tsoron Allah ɓoyewa ya fi domin wannan tana tallan Allah ka hana amma zan yi da abin da za ka yi kai haka abin yake fa to ashe imani yana ba da waɗansu mawazinu wanda in ka wuce sai ka ga kan ba komai ba amma ɗaukan abin ka san laifi ne to ya ishe ka ka san laifi ne saboda haka kai Allah abin da tsakaninka da shi kai mai zunubi ne Allah ko mai gafara ne Nawas bin Saman yana cewa Ya rabbi in kasurat zunubi a azamun falaqad alimtu bi anna afawaka ya rabbi eh in kasurar zunubiya in zunubi na ya zamo mai girma ne da alimtu bi anna afawaka a azamu amma na san rangwamin ka yafi na yafi yafi girma yafi girman zunubi na girma yace to idan ubangiji zan roƙe ka baka amsa ba to wajen wa zan je wajen wa zan je duk dai kwamacala na duk abin da zan yi na san ni dai musulmi ne saboda haka kana nufin yayi yadda dai da kai ne ko kuma kana faɗa ne don ya tausasa maka don tausasawa ne to a irin wannan akwai wasu abubuwa da yawa wanda suke ta'alliki da mutum a musulunci amma mutum bai san shi ba sai ya fada garari Allah kiyaye. Fanyakun zalika kashfan idan an yaye wa mutum fa imanan da yin imani ba man nazala anil imani duk mutumin da ya sauka ga barin imani faqad khasira mal khasirina ya taɓe tare da tababu Allah kiyaye mu qultu sai mai littafin ce wal amru kama qala lamar kama yanda yace ne قال في جمع الجوامع يا فدا cikin jam'ul jawami adafan ala ma yajibu itiqadi yayi adafi ne akan abin da ya waja ba itiqadin sa manansa wannan shafi'i wa malikan wa ba hanifa wa sufyanaini da shafi'i da maliku da Abu Hanifa da Sufyanu bin Uyainata da Sufyanu Sufyanu Sauri duk wayannan shugabannin mazhaba ne shine yace wa Sufyanaini Sufyanu bin Uyainata da Sufyanu Sauri wa Ahmadu wa Auza'i wa Ishaq bin Rahwayi wa Dawud Zahiri wa sa'irul aimatul muslimina duk sauransu ko da sun yi sabani ala hudan min rabbihim dukkan su suna kan shari'a ne eh duk abin da suka zo da shi gaskiya ne wa fi qawaqibu sati lisyuti a cikin qawaqibu sati na imam suyuti wa shafi'i wa maliku wa hanzalin ishaq wa numan wa ibn hanbali والشافعي ومالك وهنزل وإسحاق ونؤمان وابن حنبل وابن وينة مع الثوري وابن جرير مع الأوزائي وزاهري وسائر الأئمة على هدى من ربه ورحمة duka wayannan shafi'u malik hanzalu ishaq ibn rahwayi Numan ibn Bashir ibn Hanbali ibn Uyayna Sauri ibn Jariri Auza'i Dauda Zahiri dukkansu ala hudun min rabbihim dukkan suna kan shirya ne daga Ubangiji wa rahmatan kuma an yi wato ikhtilafu ummati rahmatun sabanin al'umma rahama ce abin da yasa ta zamo rahama yanda waɗansu suka ɗauki suka fahimci abu a ta nan wasu sharku da garbu da yamin da shimalu ba iri ɗaya ba ne to haka wakalar siyudi imam siyudi ya faɗa fi sharhi an na ta ƙida ka ƙudurci an na ha'ula ilayimma wayannan shugabanni wasa'iril muslimina da sauran musulmai alahu da mirabbihim suna kan shirya daga ubangiji mirabbihim fila a ƙa'idi a cikin aƙida wa gairiha da waninta inta ƙala muhammadu bin umar al-gadmasi fi kitab al-aqaidi ya faɗa ya faɗa cikin littafin aƙida ƙala saiful amadi سيف الأمدي يا فدا رحمه الله تعالى وكان المسلمون musulmai sun kasance inda motun nabi bayan wafatin manzal ala aqidatin wahidatin suna kan aqida guda ɗaya ne bayan rasul musulmai bayan rasul sayyidina rasulullahi lam yaqa bainahum ikhtilafun ba samu wani ikhtilafi ba bayan rasuwansa bayan rasuwan manzo Allah kowa yana daidai akan aƙida ne amma ikhtilafin ya faru bayan rasuwan manzon Allah ne fi masailil ijtihadiyya amma mas'ala ta ijtihadi da kansa aka fara samu yawa eh da kansa aka fara samu ba ba tafarru'i ba ijtihadi ga abin da na gane ga abin da kai ma ka gane ga abin da ya fito wannan shine ijtihadin la tujibu takfira ba wanda za ce kafiri ne ba wanda a ijtihadi zaka ce wa mutum kafiri ne haka walam yaqa bainahum ikhtilafun babu wani ikhtilafi da ya shiga tsakanin su fil masaili al-itiqadiyya cikin mas'ala na itikadi illa ila an zahar nufatul qadari sai lokacin da masu kore wanda suke magana qadariyawa akwai murji'awa akwai awuniyawa akwai dahariyawa akwai mutazilawa akwai akwai akwai to wayannan sune daga kan qadariyawa shine wa awwalu khilafin nashi farkon khilafa annashu wanda ya fara faruwa akan kadariyawa ne komi za su ce Allah ne ya kadarta tunda Allah ne ya kadarta ba yadda za ka yi ka tunda Allah ya kadarta sai ka sha giya to kawai in ka sha in aka in aka taba ka an ci an an an cuce ka domin Allah inda bai so ba ba za ka yi ba to wannan su ne kadariyawa eh ta nan aka fara Allah ya kiyaye wannan nashin lam yazal khilafun fil itiqadati babu wani ba wani itiqadin da ya kauce akan wannan ya tasha'abu yana rassantuwa ila an balaga ikhtilaf ahlul islam har aka samu sabanin mabuta musulunci suka kasu ila salasa wa sab'ina firqatan suka kasu kashi saba'in da uku kama ahbar bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama yadda manzo Allah ya faɗa wal muradun nabi sallallahu alaihi wasallama manufan manzo Allah bi ibtiraqihim rabuwan al'umma ila salasa wa sab'ina firqatan wanda suka kasu kashi saba'in da uku innama huwa al-ikhtilaf fil aqaid ad-diniyah shine ikhtilafin da ya faru cikin aƙida na addini shine al-usulul qad'iyya usul yanke mimma yakunu al-musibu fiha wahidun wanda ciki mutum ɗaya ne ko kuma bangare ɗaya ne kawai suke kai wanda gaskiya ijma'an an wannan manzala ce duk firka guda saba'in da ukun nan ɗaya ne take kan gaskiya amma duk sauran saba'in da biyu dinnan a wargaje suke ɗaya ne suke kan gaskiya laktilafin fila itihadi fil furu'i zanniya ba wannan ijtihadi na far na furu'u zanniya ba wannan na usulu ake magana usulu daban far'u daban usulu asalin abun yadda ya zo daga manzo Allah far'u kuma yadda yadda abun ya rassantu ya ransantu wannan ya tafi saboda haka akwai murjawa akwai dahariyawa wanda suke cewa ma ya halikuna illa dahar akwai auniyawa akwai kadariyawa akwai shi'awa akwai akwai ana kiransu firqatul balla wannan duk akwai maganan da suka yi wanda suka fita daga cikin ka'ida eh wanda suka fita daga cikin ƙa'ida eh akwai abin da ake nufi kawai sai su nasata shi da yadda suka tafi akan sai aka kira su mafiya yawa da irinsu eh firka ne guda saba'in da wani abu Allah kiyaye mimma yakunu kullu mutaydin fiya wanda zai kasance duk wani mai ijtihadi ciki musiban akwai mai dacewa kamalikin kaman maliku wa abi hanifata da abu hanifa wa shafi da imam shafi wa ahmadu da kuma ahmad bin hanbali wa nahawhum da makabancin su min aimatul mujtahidina daga cikin shugabanni mujtahidai fa kulluhum ala aqidatin wahidatin dukkan su suna kan aqida ne eh ba ba wanda yake nufin Allah ɗaya biyu ne Allah ɗaya ne duka fi usuli din cikin shine usulu ne eh shine usulun aqida shine usulu akwai wanda yace Allah yana da wani abin nan a wani malam yana cewa walastu balihi na utul muslimin ala ayi jambin kana billahi musri وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلوم ممزئي تو اعتقاد مسلمين الله إله إلا الله ne to wannan kar wani abu ya taba wannan gurin shine itikadi itikadin da ake nufi yawa wa kullum alama alayhi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dukkan suna kan abin da annabi yake kai ne umma zahibuhum kullum dukkan mazhabobin su tarjiu ila firqatin wahida ya sun kauce ga sun dawo kan firqan nan wannan guda daya wahin najetu ita ce wanda take ta tsera tarwa allati alama alaihi nabiyu wanda annabi yake kai wa sahabi da sabansa jalan Allah wa iyyakum min ahli Allah ya sanya mu da mu da ku cikin ahalinsa duniyan ukura duniya da lahira wa fi bat dujanna wa maliku al ijtihadi kullun ila naji sawabi hadin imam maliku da mabuta ijtihadi kullan dukansu ila naji sawabi suna kan daidai hadin masu shiryarwa ne ka shafi imam shafi wa abu hanifata abu hanifa wa ahmadu zurutubi munifa da ahmadu zurutubi mabucin daraja madaukakiya ko kullum ala hudan min rabbihim dukkan suna kan shirya ne daga ubangiji albay albaitu wa fi jawahir tauhidi ila zuwa ƙarshen baitin a cikin jawahir tauhidi ne wannan ya kawo wa maliku wa sairul a'imma da maliku da sauran shugabanni kaza abu qasim hudatul umma haka nan abu qasim shine hudatul umma wanda yake tafiya akan suke tafiya akan matafiyansa manzo Allah kenan fa wajibu taqlidu hibrun minhu babu makawa kai kai kai dogaro ko karataya da hibrun malami daga cikin su kaza haƙal qaum bi lafazin yufhamu haka nan mutane suka rawato bi lafazin da lafazi yufhamu wanda ake fahimta wa fi sharhi ittihaful murid a cikin sharhin ittihaful murid wa malik ibn anas da malik dan anas wa sa'ir da baqi la'immatul ma'hudina wanda ake magana yani aimatul muslimina kadi abdullahi kaman baban abdullahi muhammadu bin idris shafi radiyallahu anhu wa abi hanifata kaman abu hanifa numan bin bashir bin sabiti wa abi abdullahi da abu abdullahi ahmad bin hanbali shine ahmad dan dan hanbali radiyallahu anhum ajma'in wal aula abin da yafi jal'al ka sanya al lil kamali saboda cika le da hul saboda ya shiga ka sauri kamar sauri ma ya shiga wa ibn uyaynata ibn uyaynata ma ya shiga wal auza'i auza'i ma ya shiga hususan wayannan imamu ahlus sunnati a samu shugaban ahlus sunna shine abu hasan al-ash'ari da abu hassan al'ashari ɓangaren a ƙa'idu kenan wa abu mansur al-maturidi da abu mansuri al-maturidi ai misulu ma zikira fi dayatin misalin abin da aka ambata cikin shiryarwa wal istiqamatu dariqi da tsayar da hanya shine abu qasim muhammadu al-junaidu shine kaza abu qasim hudatul umma shi kaga an kira malaman fiqihu sannan sai aka kira kaman ash'ari da maturidiya sai zamo malaman aqida sannan kaman kaza ka abu qasim hudatul umma abu qasim din shine a junaidul bagadadi shugaban sufaye yawa kaga an hada uku kenan baya ta gidu mutum ya ƙudurce anna malikan imam maliki wa man zakarahu ma'ahu da wanda aka ambace shi tare da su hudatul umma masu shirye da al'umma ne allati hayrul umami sune fiyayen al'umma fahum hayruha wayannan sune zababu ba da ma zikira bayan abin da aka ambata mina sahaba in aka ce sahabai to bayan sahabai wayannan ne wa man ma'ahum da wanda suke tare da su fa wajaba indal jamhur sai zama wajibi ne a wajen jamhurin malamai ala kulli man lam yakun fi ahliyatul ijtihad al mutlaq ga duk mutumin da bai zama ahli bane na wato ijtihadi mutlaqi wayannan kaf gaba kida kowa da ka samu kaman numan abu hanifa almajirin yana ya sami sahabai da yawa eh abu hanifa ya samu sahabai da yawa amma an haife shi hijira na da shekara kusan saba'in ne hijira manzala shekara saba'in ne maliku bin anasin shi kuma ya samu wasu sahabai domin lokacin da anas bin malik ya rasu kusan a lokacin aka haife shi anas bin malik da dufailu abu dufailu dusi na jin shi ne akhiru man mata fil madinati daga cikin sababbin manzo Allah eh kaman bayan nan imamu shafi'i bai gamu da sahabai ba eh tabiya ya samu bai gamu da sahabai ba ahmadu bin hanbali shekaran da hijira na da shekara ɗari da hamsin daidai aka haife shi a shekaran kuma abu hanifa ya rasu hijira na da shekara ɗari da casa'in da uku a lokacin aka haifi imamul bukhari a yi na shekarun maliku shekara ɗari a duniya ma tukunna shi maliku da shekara tamanin da wani abu ya rasu tukunna aka haifi imamul bukhari eh tsakaninsu ya kai shekara 20 ko 20 zuwa 20 dai haka to irin wayannan wayanda suka gabata kenan amma wayannan wanda aka aka lissafa su a misalin haka su sun dauki abubuwa da yawa sun ɗauki abubuwa wanda aka same su a zamanin manzo Allah. Fawaje bayan da jamhur ala kullum mallame kun fi aliyatul ijtihadil mutlaq to ijtihadi mutlaqi in an ce ijtihadi muqayyadan ijtihadan mutlaqan akwai ijtihadi muqayyadan akwai ijtihadi mutlaqan ana cewa ijtihadi fil mazhabi akwai ijtihadi mutlaqi akwai ijtihadi muqayyadi akwai ijtihadin da duk wayannan wayannan maliku da sauransu kaf gabaki daya sun haddace alqur'ani sun san nasu wal mansuhu sun san asbabun nuzuli a ƙarshe akwai malaman da suke da hadisai sama da dubu ɗari biyu wasu dubu ɗari uku amma maliku bin anasin shi yana daga cikin farkon wanda ya fara talifi ya rubuta littafi yana daga ciki ya yi motsa malik da umarnin mahad amma tara hadis manzala umaru bin abdulaziz shi ya fara sa a haɗa hadisan annabi a duniya kuma ya karantar da maliku bin anasin Maliku almajirinsa ne. Almajirin ba almajiri ba, akwai malaminsa, malamin akwai Umar bin Abdulaziz akwai malamin da aka sa shi ya haɗa hadisan manzo Allah to maliku almajirin shi wannan malamin ne yana daga ciki to abubuwa suna nan dai waɗansu iri yadda addinin ya zo hannun mutane akwai wata mata wanda ita kuma hadima sai da aisha radiyallahu ta'ala anha ne ita kuma ta haddace hadisan wajen sai da tuna aisha a cikin madina take ita ce wanda babanta lokacin da manzala ya zo madina ya ba da rago aka yanka aka yi walima saboda munnan zuwan annabi komi yana da silansa da yadda abin yake tafiya maliku imamu shafi aikin da yi maliku a dare ɗaya ya haddace mawaɗa malik a dare ɗaya ya haddace mawaɗa malik saboda shi kaman kwamfuta ne duk abin da ya gani kawai ya haddace shafi eh shi ne ma'ana yake cewa shakautu ila waki'i su ihibzi fara shadini ila tarkil ma'asi fainal ilim fadl min ilahi fadl lahi lahi udali asi akan wannan ne an ce saboda haddansa imamu shafi shine wata rana ya kalli wata mace kallanta kawai sai kalla sai gane sai ya gane da wani tabo a wajen kafarta sai haddasa ta zube shine maliku shine ya kai wa wakiyu wakiwun shi ma kabarinsa na misra ne amma iskandariya shi kuma yana cikin alƙahira ne shi imamu shafi shi ne shakautu ilawaki su ihibzi sai ya ce kabar zunubi fara shaɗi ne latar kilma'asi ya ce yawan zunubin ka shi ya sa haddaka take zubewa zunubin kallon mace yi to mu kuma a zamanin fa ka gani to wayannan ta nan za ka gane yaya abubuwan yake tsakaninmu da su kaman babu ne da akwai. Eh, babu ne da akwai wajen tsoron Allahnsu. Na'am. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Gaskiya ne. To wannan shi ne. To kaga shafi'i yana da hadisai. yana da hadisai amma Ahmadu bin Hanbali ya fi shi yawan hadisai domin Ahmadu bin Hanbali yana da hadisi miliyan ɗaya shi kuma Abu Dawud Dayalisi shi kuma an ce ya fi shi yawan hadisi shi ya da ce miliyan biyu amma Bukhari da Muslim hadisi dubu ɗari uku suka da ci. Akwai abubuwa, eh, akwai abubuwa, sai dai Allah ya ƙara mana albarka, ya ƙara mana son su kuma Allah ya ba mu albarkacinsu. Amma tsoron Allah, ha, tsakanin mulsu ya kai sama da ƙasa. Domin an tambaye baban shi Ibrahim an tambaye shi wai menene halal zamanin manzo Allah halal abin da ake kira halal ne shi sai ce ma urifa asluhu wa aslu asluhu abin da aka san asalinsa da asalin asalinsa shine halal zamanin manzo Allah ce obadu bayan safa sai ce ma juhila aslu ma urifa asluhu faqat ba wa aslu asluhu ba a ma urifa asluhu shi shi ake kira da halal sai aka ce a zamanin fa sai ce ma juhila asluhu abinda ba a san asalinsa ba shi ake kira halal ba an katsan ta bincike ba ne yanzu misali kudinka ta ina kake samu kai da kai aiki aka baka kudin kajinka ko wani kwai ka san halal ne ko haramun ne kai dai kawai ka karbe su kaga juhila asaluhu amma wancan zamanin ma urifa asluhu ta ina kudin ya fito wa aslu asluhu amma zamanin bayan mazala ma urifa asluhu fakat amma zamanin mu yace ma juhila asluhu abinda ba a san asalinsa ba shine ake ce marhalal kawai in kai aiki aka ba kudi kawai sai kasa shikenan kai dai aikinka kai yawa amma ta yaya abin ya zo ba sani ba ai abin yana da nisa kwarai ahmadu bin hanbali ya taba cewa da zai samu dirhami na halal tsantsa ya ce da zai hada maganin da duk wani marashi lafiya zai warke eh ba shi ne ai ta nan ne za ka san abin yayi nisa eh ai shi yasa mutum wai yana tunanin yana ƙabe-ƙabe wai yana ganin ya ci ya ci bulus kai dai kawai ka fada cikin rahman Allah kawai ka zamo kana rahman mazala amma waye kallama nuki shallami azif kullu mun nuqisha uziba in dai za tambaye ka ya kai kaza to za mu kaza ba shi yasa ba mu son tambaya eh kara'i eh kawai mu shiga fadan annabi a wuce da mu amma in har za a yi maka tambaya to insha Allah sai an kama ka shi namu yana cewa zamani mai jan kunne bature kenan yace wai wani ne ya zo da keke yana tafiya sai kada kararrawa sai mutumin ya sai ya buge shi da keke sai aka zo wajen majan kunne sai ce ai ya ce haka kawo ka samu dan mutane ka buge sai ce ana kada masa kararrawa sai ce sai ka kara tsorata shi eh sai ka ƙara tsorata shi in kuma ka lura abin ai kohon ai tsoratarwa ne sanarwa ne kuma tsoratarwa ne a lokaci daya dan ka sa mutum a firgice sai ya kanka kuma gashi sanarwa ne kuma tsoratarwa ne shi yasa a lauya duk abubuwan da za yi sai dai in an barka in ka ce abin da ka ai ruwa ne ka tsotsa sai ya ce me yasa baka sha ba komi sai an kama ka sai dai kawai kaga kullum wannan kisha uziba saboda haka kawai ka rayu a barka ka shiga ramanan manzo Allah ai Allah kai mana amma ka ce za a yi keke da keke nan ne a ba wanda zai sha Allah yake yi. Uh, yana cewa wani uh, ko? Takalidan ai akhzan bi mazhabi hibrun minhum da ka yi da ka rataya ka yi riko da mazhaban ɗaya daga cikin malamai fiye a hakamil furu'iyyati cikin hukunci na faru ya kharji min udati takalifi mutum zai fita daga alkawarin nan na takalifi bi takalidi ayyuhum sha ka fita ‘yan Allah ya ce kai kaza to ka nemi wani malami ko waye daga cikin wanda ya za ka yi ka fita ka aiwatar da aikin kar a ce dai ba ka yi ba ya zamo kana da dalilin aikata hakan wa kadin ƙarar ijma'u ijma'i ya kullu ala anna man qallada fil furu'i duk wanda ya taqalidi cikin furu'u wa masailul ijtihadi da mas'ala na ijtihadi wahidan guda ɗaya min haula al-aimma daga cikin aimomin nan guda hudu ba da tahqiqi dabt mazhabahu bayan an tabbatar da mazhabarsa kubucecce ne bi tawfir shurudi saboda duk sharadin da ake nema yana da shi wantifa'ul mawani an kore duk wani abin da aka hada bari'un min uhudati takalifi ya kubuta daga uhuda na takalifi fi ma qallada fi cikin abin da ya takalidi akai inta mulhisan falanaud za mu koma ila kalami shehu sharani za mu koma cikin maganan shehu sharani fanaqulu za mu ce qala wa hadha al-amru yani abin da muke nufi itiqadu anna sa'ir al-a'immat al-muslimina sauran shugabannin musulmai ala hudan min rabbihim duk suna kan shiriya daga ubangiji wa anna al-farqa jami'a mazahiban wato rabuwan rabe-raben mazhabobinsu tarju ila firqatin wahida ai suna koma akan firqa ɗaya ne wahin najiyatu ita ce wanda take kubutarwa allati alama kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shine abinda manzala ke kaiwa sahabahu da sabon manzala min asaril umuri abu ne mafi wahalan al'amara alaman taƙayyada bi mazhabul mu'ayyini ga mutumin da ya taƙayyidi da mazhaba mu'ayyini kama huwa mushahidun kamar yadda ake gani wa rubbama zai yi lauha bas ahadun muqallidina li mazhabin da wani ɗaya daga cikin muƙalladai zai yi rataya da mazhaba وضرب يبقى مثالي لا يخرج عن ذلك المذهب إلى غيره باب تأزوى ونمذهب حتى كأنهما ملتين سيدي za su zamo kamar milla ne guda biyu mukhtalifatai ne kuma wanda suka saba wa kullu hadha dukan wannan min kasaratul jahili jahilci ne ke sawa bal yace samitu badun yaqulu naji wasu suna cewa min hanafiyatin daga cikin hanafawa fa in qala al-hasm kaza qulna kaza idan wanda yake jayayya da mu ya ce kaza mu ma sai mu ce kaza na'uzu billahi min balali Allah ya muna neman tsari wajen Allah kar mu zamu watattu fa inna galibal muqallidina mafi yawan muqalladai qad ammahum zalika wannan shine nufin su eh wataramu yaquluna daka gan suna fada sairul laimatul muslimina sauran musulmai ala hudan min rabbihi bi alsanatin da bakin su sun yadda kowa musulmai ne fakat kawai wata firin nufusan min al'amali biya kwalim amma kuma sun kore kansu ba sa amfani da magana wai zalɗarra ilal amali idan suka buƙatu zuwa ga aiki da ƙauli gayar imami da in suka buƙaci dole sai da su yi aiki da wani abin da wata masaba ta kawo suna fada ya ƙulu za su ce nukalli da fulanan dillar rurati mun rataye da wane ne dan larura amma ba da muna su ba min babi darurati ta biyu da mahzurati haka suke cewa kanahu wa qafil ma'siyati su tunanin su kaman yana cikin zunubi ne ma bal fa'alahu haza filu haza aikin sa wannan huwal ma'siyatul kubra shin tunanin da yake yi malamin da yake gani ba shafiye ne kai taliki da shafiyanci ko hanafiya sai kana kallon cewa kayi ne don larura don ba yadda za ka yi to yin hakan tunaninka akan hakan aka baro musibatun shi ma bala'i ne Allah yake yi fai ji walai taubatu ya kamata mutum ya tuba wal istighfaru ya kamata mutum ya nemi gafara min zalika daga wannan fa innahum su laukanu ya taqiruna da sun kudirce annal aimata shugabannin alal huda ala huda suna kan shirya ne ma na farar nufuso min al'amali biya kawalim da ba su kore maganan da za su yi amfani da shi ba li'an al-huda domin shirya la tanfaru minhu nafsul mushahadati ba ta korewa na nafsul mushahada annahu hudan shirya ne fata amal kalura Allah ce mai ke na ga na mu tsaya na amin ya rasulullah ya rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تملا الأذى ولا أبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك يا واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah maimaita mana Allah ya kai mu da rasu